أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh godiya jinjina da ya buga ubangiji Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda da izinin shi ne muke haduwa wannan guri mai albarka kuma mu ribanci daman da ya bamu Allahumma allimna sawaba wajen ibn al-afta da izinin Allah subhanahu ta'ala cikin jerin tafan da muka sa zamu karance su akwai at-tufatul wardiyya tsaraba shine tufa tufan dan wardi tufan tsaraban dan wardi kenan taukan na wardi guri ne ko kuma sana'ansa watan nayi akwai sharhin nayi kokari a na tura mishi ya mace an printing ita da shi ne har yanzu ba a gama ba amma dan tambayen mishi shi yasa ban zo da ban dan duba tarihin shi ba ma inda zai ba ka tambaye min shi ya zo da sharhin nan da Allah tambaye shi sharhin wannan to na? ka ce? ka ce? to to Allah kai mu lafiya subhanallah subhanallah to Allah shi yassari to to babu komai wannan shine darasi na farko a wannan littafi to to ka sami shi wannan din Allah ka samu dace in Allah da idan yazo mun da shi zan ƙara duba na'am to ga mukaddima nan malam ke cewa kalal faqiru umar ibn al-wardi lillahi shukuri hamdan lillahi shukuri abadan wa hamdi musalliyan alar rasulil arabi wal ali was sahabi wal ali was sahabi wa tubba'in nabi wa ba'du fal jahil bin nahwi tuqir id kullu ilmin fa ilayhi yaftaqir fa'ana bi hadhihi fa'ana bi hadhihi tufatil wardiyya fi mi'atin wa nisfiha mahwiya hai Allah ji kan malamai qalil faqiru mabukaci yana cewa waye mabukacin nan zuwa ga rahmar Allah shine Umar bin al-Wardi shine Umar dan Wardi na'am amma wardi din nan ba sunan baban shi bane bari insha Allah ta'ala idan yau ka zo mun da shi gobe zan abin nan akwai daga cikin sharhin nata akwai an annafhatun nadiya ala tufatul wardiya sharhin ta annafhatul wardiya bari rubuta kila wani yana bukata sai downloading ya ba a tura mishi a fitar mishi da ita annafha annafhatul nadiya على التحفة الوردية littafi ne wanda ke karantar da ilimin nahau kaga yanzu wanda ya mulhatul irab to kaga sai ya duka kuma mai karanta wannan gaskiya zaka samu kasan nahau mai tsoka a cikin wanda ka cikin wadannan littafan guda biyu to menene shi dan wardi yace maqulul qaulin hamdi wa shukri abadan lillahi hamdi yabona wa shukuri da godiyata lillahi abadan har abada lillahi sun tabbata ga Allah mana yana gode ma Allah godiya da yabo na har abada mun gane ko musalliyan alar rasulul arabi halin zantowa ta mai yin salati ga annabi balare wanda yake balarabe ne wal ali da dangin manzo sallallahu alaihi wasallam wa sahabi da sahabban sa tuba'in nabi da kuma mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam tuba mabiya tuba jami'i ne mene taba wa ba'du fal jahilu bin nahwi uhtikir wa ba'du bayan haka fal jahilu bin nahwi kaga duk wanda yake ya jahilci ilimin nahwu ma'ana bai da ilimin nahwu jahili ne dangane da ilimin nahwu uhtukir to za a rena shi kuma haka ne ni akwai wani malami a nan yana karantarwa da izza da buwaya da sauransu amma kuma idan na ji na jajjawo nasi yana dukan sibogi Allah dai sai ya zube mu wallahi malam wallahi dai sai mun kasa malami ne babba ba babba wanda ke kun san shi a ni ba dan fado ba to ga masu nan malaman da yawa duk wanda zai jawo malam babu yanda za a yi kaje duk rashin amana ilimi ne babu yanda za a yi kaje misira ko madina ko makka ko wannan wai kaje kana jin karatu kana kurakurin wasu suna wai a barka karatu wallahi ba zai yi ba tam ina nu alhafiz a kasan daga cikin abin da dan bare ya mishi tsiyaki sai shi ko wanda mai tafsirin na gidan gumi abinda ya na gidan aruwa abinda ya kamata shine a samu yan lilin da ke munna a jikin mota a manna teburin shi teburin tafsirin shi ba na hoto ayoyin alkur'anin yana jawa mama nan hai Allah shi kyauta wallahi duk wanda bai iya kura kiyaye ka'idojin nahawu to malam zai iya fada cikin cikin halaka al-imam al-asma'i yake cewa yana jin yana jin madaliban hadisi yana jin madaliban hadisi tsoron kada ya fada cikin jan kunnin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maka'adahu minan nari kana jawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kana kurakure kuma kace annabi ya ce to yana gudun karka fada cikin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maka'adahu minan nari kana ja annabi sallallahu alaihi wasallam bi kai ko riwaya ce mawdu'a ba ta ba samuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskuren nahwa an gyara mishi ba a'a sai dai ma zuwa dauka daga bakin shi sallallahu alaihi wasallam to ballantana kuma ayati ayan alqur'ani mutun ya jawo da kurakuran wasu sallah ya ce Allah ya ce kai subhanallah to Allah shi kyauta gaskiya ba dai mun yi da nufin wai mu na wulakanta wani bane a'a mu ma muna da nama nama aiboban amma dai jan hankali ne kawai shine mu ma muna da namu na kasan jan hankali ne kawai Allah ya samu dace wa ba'du bayan haka fal jahil bin nahwi kaga duk wanda ya jahilci ilmin nahwu ma'ana duk wanda bai san ilmin nahwu ba o tukira to sai a mai shi haqirun ma'ana wulakantacce downtrodden iz kullu ilmin fa ilayhi yaftakir iz kullu ilmin saboda kowane ilimi to ka cire wannan fa'un din kamar da shi zuwa ga mudari'in nan fa yaftakiru ilayhi yana da bukatuwa zuwa gare shi ilimin tajwidi yana bukatun nahwu ilimin tafsiri kai to ai ma ba ma sai an magana ba dole baka isa ka ce zaka yi tafsirin qur'ani ba sai ka san lugha nahwu kuma na ɗaya daga cikin arkanul lugha dole ne kawai kai yana ma ɗaya daga cikin littafin da malaman ulumul qur'an suka fitar ko usulul tafsir suka fitar al ulumul lati yahtaju ilayha al mufassir akwai luga a ciki dole sai da shi to iz kullu ilmin saboda kowane ilimi fa yaftaqiru ilayhi to yana buƙatuwa iftikar shine buƙatuwa yana da buƙatu yana buƙatuwa zuwa ga ilmin nahwu fa'ana bi hadhihi fa'ana bi hadhihi tuhfatul wardiyya fa'ana ka ba da kulawa sosai shi ne kulawa fa'ana bi hazihi ko ka iya cewa zihi zihi ti ta ti tihi tihi ina nan cikin katarun na da obeliso da diya ka kawo ko na'am ibn malik ma dan kawo sa'i masha Allah to al-kalimat afwan fa'ana bi bi zittu tufatul wardiya to ka bada kulawa da kyau ga waccan nan manzuma tawa wacce ne mata take da a tufatul wardiya saraban dan wardi na rubuta ta ne fi mi'atin wa nisfiha cikin waƙoƙi mi'atin ɗari wa nisfiha da rabinta wato ma'ana kamar ka ce to waccan nan manzuma tufatul wardiya tana kunshe ne da baiti nawa sai ya ce mahawiyatun nan ne kan karatunka ku ba wajen baiti sai mun ga takadimi ta akiri fa mahawiyatun abin tattarowa ne da wannan littafin mi'atin wa nisfiha wa nisfaha watan ya tattaro wannan littafin ko wannan littafin ta tattaro baiti 100 da rabi nau kenan 150 150 ne a cikin wannan littafi din na? 153 ko? eh to ka san kan yi ƙari an sannan da ita da mulhatul rafa mula tafi tunda mula biyu ne da wani abu sosai kwa alkalimatu laysa fiha khulfu alismu thumma alfi'lu thumma alharfu falismu bitanwini wal ikhbari anhu wa al wal jarri wal idmari wal fi'lu bitta uskit uskinat wa bilam kalam akun aw kana amran kalami in kana qabilan linunin akadat فالأول الماضي كظلت واحتدت وثاني ما ضار نحو أدري وثالث الأفعال فعل الأمر سواهما الحرف وأما النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معرفة كابن الذي هم يوسف الفاضل ذا يا مهتدي هاي الله كتكمل مي to kalma ta kasu kashi ne duka larabawa duka malaman luga sun tafi akan kalma ta kasu kashi uku ne akwai ismun akwai fi'ilun akwai harfun shi yasa malam sai ce alkalimatu kaga kalma laysa fulhun fiha babu wani sabani akan ta cewa ta kasu kashi uku ne ina suke alismu na farko akwai suna noun ku yi hakuri muna dan daɗaka wannan ne na turanci saboda wanda yake da ya yi zurfi a naboko in bai gane wannan ba to kana kame da turanci kana mukarana nan da ne sai gane inda aka tunkara akwai wasu yana da muka yi na karatun nahau mun yi nisa sosai to da yake suna da karfi a boko sabon skill ma suka yi to duk inda ne karatun ne bayani ne bayani in na gani fahimci da ya ba su gane ba sai na ɗauko na turancin ina ka na turancin ce ok ok shi kenan karatun ya shiga to kalma ta kasu kashi uku akwai alismu suna noun thummal fi'lu sai kuma verb aiki ko thummal harfu sannan kuma sai harf harafi preposition waɗannan su ne nau'in kalmomi guda uku da malaman luga suka gano su tuntuni ibn hisham ma cikin kadar da ake cewa da a ce akwai wani kashi na hudu to da malamai sun gano tuntuni iyakan kashi uku ne kawai to malam bayan ya kawo mana cewa kalmomi sun kasu kashi uku akwai ismun da fi'ilun da harfun to menene ma'anar da zaka yi gane su kama a ce maka ne Najeriya akwai mutane to yanzu kuma za a nuna maka ga irin alamomin da za ka mamanci tsakankanin ƙabilun mutanen nan falismu bitamwini wal ikhbari anhu wa alwal jarri wal idmari suna na da alamomin da ake gane su da shi ake gane shi da su falismu bitanwini suna ana gane shi da tanwini gani ja'a zaidun ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin to kaga zaid suna ne ko saboda mene tanwini mulalaba cikin alkurani za a samu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin kai Allah saka da alheri Allah ballada na mushrikin eh kaga shi magaci nan ga tanwini na na kagin falamma qada zaidun minha wataran sawajnaka ka Allah saka da alheri na wa amtarna alaihim matara mataran ko ka Allah saka da alheri Qur'an in na sami na Qur'an nan ajaba Allah saka da alheri ko rinka fata suwa gurin ku fa kun ga kuna kusa da window ne da kofa natural AC ko a rinka faduwa abin da yasa saboda in kana yawan faduwa din nan da sauransu kai kanka zaka bi jin dadin karatun da kayatuwa da karatun kuma zaka ƙara gane cewa lalle fa alqur'ani fa bakan wallasa ne ba to Allah ka sa mu dace na'am ana gane sunar tanwini wal ikhbari anhu da kuma inda aka bada labari akan shi kamar misali ka ce akala zaidun yanzu ka bada labari akan zaidu abinda zaidu ya aikata kun gane kamar misali qul huwallahu ahadun kaga allahu ahadun ka bada labari akan Allah subhanahu ta'ala cewa mene shi kadai ne da labazin ahadun kai isnadi kai mutada da kabar shi ma wannan nau'i ne na isnadi ikhbar anhu kun gane ka bada labari akan sa ta hanyar fili ko kuma ta hanyar khabar didi ya shiga mun gane wa al sannan duk kalmar da kaga ta dauki al alam tara anna allaha kun ga allah yasjudu lahu man fis samawati kaga as samawat wa man fil ard kaga al ard sai mene suratul hajj alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه ومن يهين الله فما له من مكرمين الله ساكا da alheri to lillafin da ganshi da ka ganshi da al to kace suna ne kawai wannan shine kiwo shine kaida kun gani yau ko a misal kaje duk kalmar da ka ganta da alif da lam kace ismun kawai na kaga in jamil jiddan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina hadda zuwa dai wal zakirina la kafiran wal zakirati kai Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada na'am wabi wal jarri ana sanin suna da kuma jarra ko na'am kaman yaya minallahi dhil ma'ariji ilallahi kaga minar rusuli kaga duk ga wasu liƙa sanan ko wal izmar da kuma zuwa da sunan da sigan suna mudmar watan shine sunan da ba suna zahiri ba kaman man kaman ma ai mudmar ne wannan kaman lamiri ma haka anta anti duk waɗannan ana ce musu mudmarat to duk lafazin da ka gan shi ya zo da sigan idmari to suna ne kawai to yanzu kuma zai kama da sigan alamomin fili can ibn malik ya ce bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadul lil ismi tamyizun hasal Allah ba da lada wal fi'l to ga alamomin fili nan wal fi'l bitta uskinat wa bilam kalam akum au kana amran kalami wal fi'lu shi fi'li ana gane shi ne bita da ta'un amma ta'un din mutaharika kuka sakina sakina sai ce uskinat wacce aka daure ta idza shamsu kuwirat kaga kuwirat fi'li ne wannan ko saboda ta'un wa idan in kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isharu utilat hushirat to kaga duk waɗannan kalmomin da aka samu tawon fili ne fili ne wabilam kuma ana gane fili da lam wa fi'lu mudari'in yali lam kayan shamko kalam akum kaman kace lam akum kaga lam yalid wa lam yulad saboda haka yalid da yulad dukan su fi'ili ne saboda mene lam au kana amran ko kuma yazanto kana amran al'amarin su yazanto ka'alam kaman i'lam ne ma'ana ishtikak shine wancan mai mulhai ke fadi aw kana amran zashtikakin ko kuma ya zanto al'amarin sa shi an ciro shi ne daga wata daga wani lafazi kaman kace i'lam ai daga al'ilmu ne ko i'lam kaga i'lam wannan fili ne me yasa zan fili saboda mushtaqun ne it is derived an ciro shi ne daga wata kalma mun bincin nan ko in kana qabilan linuni akadat in kana kabilan to idan fi'ilin ya zanto yana karban linunin ga nunin zai iya karban nunin tokid sagila ko kafifa akkadatu sai a karfafa shi fal awwalu al madi na farko shine fi'il madin kan misali zahabanna jalasanna qara'anna ito zamu zo wannan shukran yayi ka dallat kaman dallat watan yana cin ya nuna maka fi'ili madi daga cikin af'al ma yana karban mene yana karban nuni to ke kaman yanda yake kaman mudari yana karban lam ko wahtadat kaga ga ta wannan sakina ko dallat wahtadat fi'ile ne duka waɗannan saboda sun dauki ta'anif as-sakina wa thani ma dara'a nahwu adri wa thani nabiyu kuma mai karban nuni to kai tsaye ma dara'a shine fi'ilin ai dara'a bi ma'ana shabaha me yasa ke ce mu fi'ili mudari'i ana ce mu fi'ili mudari'i mudari'i ne li'annahu ashbaha lisma saboda yayi kama da suna domin lafazin mudari bi ma'ana mushabi kun gane in ka ce zaidun ya'kulu zaidun ya'kulu ka duba ka ga ya'kulu ya da kirfa ko to zaidu ba da kirfa ba ra'aitu zaidan lan yakula zaid lan yakula kaga lan yakula gashi da nasaba ko zaidan ma da nasaba ko to fi'li mudari'i ba ku duba madi an kira shi ne ta kula da lokacin sa umurni amr an kira shi ne ta kula da mene ta kula da umurnin da yake dauke da shi amma mudari'i shi ba a kalli lokacin sa ba ba a kalli zamaninsa ko kuma na abu nashi ba abinda aka kalla kamancin ne shi da suna shine ko aka ce mishi mudari kun gani na hau kamar misali ka ce adari wa thalithul af'ali na uku kuma daga cikin af'al fi'il amr shine fi'il amr qul huwallahu ahad siwahuma al-harfu to kana da dama ka ce al-harfu siwahuma shikenan mutada da kabar ba alharfu harafi siwa kuma shine koma bayan suna da lam da fili domin ai ba zai iya daukan alamomin fili ba lantana alamomin harafi ba shi lam ba to saboda haka lam harafi ne duk inda ka je a Najeriya hatta Kuwait yawa ballantana kuma ka je Sudan ko Oman duka dai lam harafi ne ko ina ko Misra Jamil mun bincin nan ko to alharfu harafi ba zai iya daukan alamomin fi'ili ba ballanta na suna wal harfu ma laysat lahu alama faqis ala qawli takun allama akan kabo mulhaji liraf ba kara hadda mami ta hadda a jaddada hadda zamu rinka mukara na fa mu gani me yace shi kuma nan me yace wa amtu suna kuma dangane da sani ayyanantuwa da rashin ayyanantuwa ya kasu kashi biyu akwai nakira da ma'arifa alismu akwai nakira akwai ma'arifa nakira shine mene indefinite noun kenan to sai a dan maza musu saboda wannan kuma ma'arifa shine definite noun kenan wanda ke kunga a lara a turanci ma'arifa duk sunan da ka samu shi alif da lam haka to ya zama ma'arifa kamar ka ce the boy ya zama ma'arifa kun gani amma ko idan na kira ne sai ka samu shi a a boy kun san shi bature bai cewa a fa mu ne muke cewa a a book a a bature bai cewa ka a book a boy ko kuma an kamar misalin an umbrella Allah ka samu dace to duk sunan da gan shi ya danganta ne za ka idan ka ga ku duba sirrin idan ka dubi boy ya fara da wasali ne ko ko baki kaga bi baki ne ko to suka ce za the boy ba zai ba ba za the boy takalili zaka yi a gurin imana sugura za the boy idan kuma kalman ta fara da wasali ne kaman umbrella you uncle to suka ce zi the ankle the umbrella ba za ka ce the umbrella ba to Allah ka ji kan Allah ka sa mu dace wannan dai oral english ne ko kuma spoken english wa amman nakira to suna akwai nakira shine suna da ke bayanin ta ce baki dai ka ce kalamun kalamun alkalami to wannan ba za a san wani irin alkalami kake nufi ba amma kana son kamar shi sananne sai ka ce alkalam hunaka qalamun bidur fi durj akwai wani alkalami ba sananne ba kenan hunaka alqalamu fi durj wannan ya nuna cewa sananne ne tsakaninka da wanda kake mishi magana to duk sunan da bashi da alif da lam ba lamiri bane suna zahiri bashi da alif da lam sai ka ce mishi nakira shine wa amman nakira fa huwa alladhi yaqbalu al shine wanda yake karban al mu'assira kuma al ta mai tasiri wannan kamar ya dan shi darsho shi ne daga fi'in daga alfatimin malik eh nakiratun qabila almu'assira aw waqi'un muqi'a ma kan zikira ko kamar idan ka ce alkitab ya zama sanannen littafi yanzu shine duk sunan da yake kaman al kuma ta mai tasiri ma tasiri shine ta mai da shi ma'arifa idan da na kira ne wa ghairuhu ma'arifa to koma bayan na kira din shine ma'arifa ina ma'arifa din ga sunan guda shida kabni in ka ce ibni alisimul mudaf ila ila ya in nafs in ka ce kitabun wani littafi nake nufi amma idan ce kitabi naka ne naki ne naku ne kaga kai kaɗai ne mai magana ko to kaga ya zama marifa kenan sai allazi ismul mawsul relative pronouns marifa ne sai hum lamiri marifa ne sai yusuf alam shi ma marifa ne sai alfadil da aka sami shalif da marifa ne shi ma sai za ismul ishara demonstrative pronoun marifa ne sai ya muhtazi sai kuma su munada kaga shi kuma nan marifa ne munada wannan abun nan makasud na kira makasuda na? alfadil sunan da ka sami shalif da lam ya zama marifa yanzu idan ka za sun ka ce wani littafi sai ka ce kitabun amma kana son ka ce littafin wanda ke sananne ne tsakaninka da wanda ke magana sai ka ce alkitab alkalam almadrasa na'am alfadil eh ma'rifa kenan yanzu to Allah ka samu dace ibni yaro na ma'rifa ne wannan eh alismul mudaf ila ya'il idaba ko ya'il ya'il mutakallim ko ya'un nafs a ba shi ne na kaba ina ce ibinin yaro ibini yaya nawa ye subhanakallah kuma bi hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah shi mun jagora